أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah da ya sake nuna mana wannan rana ta Laraba sannan kuma a wannan majalisi a wannan makaranta mai suna madrasatul huzaifi a cikin wannan gari na niyamai inda muke ci gaba da karatun wannan littafi mai albarka al'aqidatul wasitiyya yau muna ranar laraba sha hudu ga watan sha'aban hijira annabi sallallahu alaihi wasallama shekara 1443 wanda ya daidai da yau sha shidda ne ga watan biyu watan shamsiyya haihuwar annabi isa alaihissalam shekara 2022 wanda yau za mu tashi bayani ayoyin da malam ya zo da su waɗanda suke tabbatar da saukan alƙur'ani daga allah ne cewa alƙur'ani mai girma ya sauka daga wajen allah ayoyin da suke tabbatar da wannan shine malam ya koro a nan mala ya fara cewa wa qawluhu wa hadha kitabun
wa qawluhu wa hadha kitabun anzalnahu mubarakun law anzalna hadha alqur'ana ala jabalin lara'aytahu khashi'an mutasaddian min khashyati llah wa idha baddalna ayatan makana ayatin wallahu a'lamu bima yunazzil قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين نعم a lokacin da malam ya zo da ayoyi waɗanda suke nuna tabbatar da maganar Allah cewa kuma alƙur'ani mai girma yana daga maganar Allah cewa alƙur'ani mai girma magana ce ta Allah sai malam ya shiga wajen koro ayoyi waɗanda suke nuni akan cewa shi alƙur'anin nan ya sabka ne ko sabkakke ne daga Allah shi yasa ma ya karanta wannan aya da Allah yake cewa hadha kitabun anzalnahu mubarakun hadha din nan ishara ce zuwa ga alqur'ani ismul ishara ne wanda yake ma'ana muftadan shi muftada sannan khabar din shi shine kitabun ai wa hadha kitabun wannan wani littafi ne anzalnahu mubarakun Allah ta'ala ya ce mun sabkar da shi kuma mai cika da albarka wannan siffofi ne guda biyu na alkur'ani Allah ya sabkar da ma'ana ya siffanta alkur'ani da cewa sabkakke ne daga wajensa saboda kafirai suna musan alkur'ani sannan kuma Allah ya ce mubarakun mai albarka ne ma'ana mai yawan albarka ne saboda abinda alkur'ani ya kumsa na ababe masu amfani a addinance da kuma duniyance mala yace wa qauluhu ta'ala da kuma fadar Allah ta'ala law anzalna hadhal qur'ana ala jabalin da mun sabkar da wannan alqur'ani akan dutse dutse kowa ya san da cewa daskararren abu ne wanda bai magana baya motsi la ra'aitahu da kaga dutsen nan khashi'an yana mai cika da jin tsoron Allah saboda sanin girman alqur'ani saboda qur'ani magana ce ta Allah mutasaddi'an zaka ganshi yana tsatsagewa min khashiyatillah dan tsoron Allah wannan labari ne wanda Allah yake badawa a cikin shi yana nuna girman alkur'ani da kuma cewa haƙiƙa alkur'ani yakan sa zukata su zamanto masu tsoron Allah duk zukatan da suke karanta alkur'ani suka san girma alkur'ani to za ka ga waɗannan zukata suna cike da tsoron Allah da kuma ƙasƙantar da kai saboda inda Allah ya saukar da shi akan dutse duk da shi dutse ya kai matuƙa wajen ƙeƙashewa da kuma mai tsananin daskarewa to saboda fahimtar wannan alkur'ani da kaga dutsen nan ya ƙasƙantar da kai ya kuma tsatsage don tsoron allah subhanahu wa ta'ala don tsoron azabar allah subhanahu wa ta'ala kenan yaya ya dace da ku ya ku mutane yaya za a ce kuma zukata ba za su yi tabshi ba su ji tsoron Allah game da alkur'ani alhali kuma kun fahimci umarnin Allah sannan kuma ku lura da littafinsa waɗannan duka suna daga cikin dalilai waɗanda suke iya sa zukata su yi tabshi su ji tsoron Allah wa ƙaunuhu ta'ala da kuma faɗar Allah ta'ala wa idza baddalna ayatan makana aya idan muka canza wata aya a wajen wata aya wannan Allah subhanahu wa ta'ala ya shiga bayanin ambato shubuha ta kafirci dangane da abin da ya shahi alkur'ani mai girma tare da mai da raddi akan wannan shubuhar baddalna ma'ana a tabdili a nan shi ne ɗoke wani abu tare da aza wani shi a wajensa shi ne ma'anar baddalna kenan da aka ce tabdilul aya a nan shi ne ɗoke aya da watinta ma'ana a shaheta sai a kawo wata maimakonta ko a shahi hukuncinta a kawo wani hukunci maimakon wannan aya to Allah ya ce idan muka yi haka muka ɗoke wata aya muka kawo wata wajenta ko wani hukunci muka canza shi da wani to sai kafiran ƙuraishawa waɗanda suke jahilai ƙalu sai su ce inna ma anta muftari lalle kai muhammad mai ƙire ne ma'ana kai maƙaryaci ne mai ƙire mai jingina wa allah ƙarya kai kana cewa ya umarce ka da wani abu sannan kuma kana cewa kana riya cewa ya umarce ka da sabanin shi mana duk lokacin da Allah ya canza wani hukunci da wani sai su ce mu manzo Allah kai makaryaci ne ai kai kace Allah ya ce kaza kuma yanzu ka zo ka ce ya ce sabanin abinda kace da da farko to sai Allah ya maida musu raddi ko Allah ya maida musu raddi game da abin da yake fa'idantar da cewa su jahilai ne bal aktharuhum la ya'lamuna Allah ta'ala ya ce mafi yawansu ba su san komi na ilimi ba ma'ana aslan asali ba su san komi na ilimi ba ko kuma a'a ba su san hikimar da ta sa Allah ke shahi wani hukunci ba ya kawo wani wurin shi ko saboda wannan akan gina shi ne akan maslahohi maslaha wanda Allah subhanahu wa ta'ala kaɗai ya sani yana iya kasancewa shar'anta wani abu ma'ana a bashi wani lokaci zuwa wani lokaci shine maslaha sannan kuma sai ya zamanto kuma wata maslaha ta kasance bayan wannan lokacin idan aka zo da wani wanda ba wannan ba inda a ce su waɗanga kafiran an yaye musu rihin da ya sa suka kasa gano wannan hikimar da sun gane cewa wannan shine daidai kuma adalci ne saboda haka sai Allah subhanahu wata'ala ya maida musu raddi a cikin wannan riyawa tasu cewa canzawar da Allah yake ma wani hukunci da wani ko wata aya da wata sai Allah maida musu raddi da suna ganin cewa daga annabi Muhammad ne sallallahu alaihi wasallama da aka shi sanadiyar wannan suna ganin cewa shi mai kire ne to sai Allah ya maida musu raddi ya ce kulka ce musu nazzalahu ruhul qudus ya sabko da alkur'ani ne ruhul qudus wannan tsarkakakken ruhin shine wa mala'ika jibril ko shine mala'ika jibril wanda wannan siffa ce wadda aka siffanta shi da ita daga ubangijin shi min rabbika daga ubangijinka ma'ana wannan farkon sauka alkur'ani daga Allah ne Allah ne ke saukar da shi ya ba mala'ika jibrili ya zo maka da shi bilhaƙi da kuma gaskiya li yusabbita alladhina amanu dan Allah ya tabbatar da masu imani akan imani saboda haka sai su ce kowanne daga cikin abin da yake mai shahewa da wanda aka shahe duka wannan daga Allah ne shahewa da wanda aka shahe wannan duka daga Allah ne saboda idan suka san abin da ke cikin shahe wani hukunci saboda maslaha saboda haka kenan za su tabbata akan imani ko za su tabbata akan mi akan imani wa huda sannan alkur'ani shari'a ne wa bushra kuma bushara ne lil muslimina ga waɗanda suke musulmi sannan sai Allah ya sake ambata wata shubuha kuma daga cikin shubuhohin kafirai Allah ta'ala ya ce wa laqad na'lamu annahum yaqulun haƙiƙa mun san da suna cewa inna ma yu'allimuhu bashar kawai annabi muhammad sallallahu alaihi sallama mutum ne ke karantar da shi ba daga allah yake samun sako ba haka su mushrikai suke faɗa allah ya ce hakika mun san da cewa suna faɗar haka cewa mutum ne ɗan adam ke karantar da shi ba mala'ika ba daga cikin mala'iku sannan kuma wannan mutumin wanda suke cewa shi ke karantar da manzan allah ya zamanto ya karanta a taura da injila da kuma littattafai waɗanda suke na ajami ba larabci ba shi kuma annabi muhammad sallallahu alaihi sallama mutum ne wanda yake ba umme kenan bayyiwa ya zo da abin da aka ambata a cikin alkur'ani na labarun ma'ana karnoni waɗanda suke na harko da aka sai allah ya maida musu raddi wanda suke cewa shi ke karantar da manza allah ya karanta a taura da injila ma'ana littattafan da suke ba ba larabci ba ne ko shi kuma manza Allah ba ummiye ne ko to saboda haka sai Allah ce lisanul ladhi yulhiduna ilayhi a'jamiyun halshen da suke karkata zuwa gare shi suna riya cewa shine yake karantar da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a'jami ai ba balarabe bane baya magana da larabci a taura ba a saukar da ita ba da larabci haka injila ma ba a saukar da ita da larabci ba shi kuma manzan Allah ba larabe ne to ta kaka a ce wanda ba balarabe ba kuma shi ne karantar da manzan Allah da yaren da ba na manzan Allah ba kaga wannan hankali ai bai ɗauka shi ko da aka sai Allah ce wa hadha lisanun arabiyyun mubin shi kuma wannan alqur'ani ma'abuci balaga ne na larabci da kuma bayani wanda yake karara ina alkur'ani ta ƙaƙa za ku riya cewa mutum ne yake karantar da shi annabi sallallahu alaihi wasallama saboda mi kau da kai game da abin da yake kiran ku zuwa gare shi kenan waɗannan ayoyin suna fa'idantar da daga cikin waɗannan ayoyin tabbatar da cewa alkur'ani saukakke ne daga wurin allah sannan kuma maganar Allah ce ba maganar wani ba daga cikin mala'iku ko kuma daga cikin mutane. Ko? Kuma raddi ne akan wanda ya riya cewa Al'ur'ani halitta ne, waɗannan ayoyi duka sun tabbatar da alkur'ani ba halitta ba ne alkur'ani magana Allah ne kuma saukakke ne daga wurin Allah ba magana wani mala'ika ba ce ba kuma ba maganar wani mutum ba ce ba sannan waɗannan ayoyin suna tabbatar da ɗaukakar Allah subhanahu wata'ala saboda in an ce al'inzal bai kasancewa sai dai daga sama in an ce sabkowa kenan daga sama ne ake saukowa ko kenan kaga waɗannan ayoyin su ma suna tabbatar da Allah na sama sannan malam ya zo da ayoyi waɗanda suke tabbatar da ganin mominai game da Allah ranar kiyama masu imani za su ga Allah a ranar tashin kiyama gani kuma na haƙiƙa ko shi ne sai ya ci gaba da cewa
wa qawluhu wujuhun yawma idhin nadira ila rabbiha nadira ala al-ara'iki yanzurun للذين آمنوا الحسنى و... للذين أحسنوا الحسنى وزيادة وقوله لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد نعم wannan babe a cikin littafin Allah yana da yawa duk wanda ya lura da alkur'ani yana mai neman shari'a to wannan hanya ta gaskiya za ta bayyana a gare shi Allah ta'ala ya ce wujuhun yawma idhin nadira wasu huskoki ana ana ne huskokin masu imani a wannan rana ta tashin kiyama nadira suna masu haske suna masu kyau suna masu cike da ni'ima suna masu haskakawa ila rabbiha nazira suna masu kallo zuwa ga mahaliccinsu Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'ana za su ga Allah da idanunsu, kuma waɗannan hadisai ingatattu sun tabbatar da wannan, haka sahabban annabi da tabi'ai da kuma magabatan wannan al'umma dukansu sun yi ittifaki akan cewa masu imani za su ga Allah a ranar tashin kiyama. Menene shahid a wannan aya? Shahid a cikin wannan aya tabbatar da ganin mominai game da Ubangijinsu ranar tashin kiyama wannan aya tana tabbatar da cewa masu imani za su ga Allah a ranar tashin kiyama wa ƙauruhu da kuma faɗar Allah alal ara'iki ara'ikin nan jam'i ne na arika arika kuma su ne asoro ma'ana gadaje karaggu wanda ake ce ma karaggu kenan masu imani suna akan gadaje karaggu yanzuruna suna masu duba ma'ana suna masu kallo zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala a cikin aljanna amma kafirai ya gabata gabanin wannan aya cewa su an rabbihim yawma idhin la mahjubuna ma'ana za a sha makance da su ranan iyama game da ubangijinsu ba su ganin Allah su kafirai amma masu imani kuma za su ga Allah kenan abinda ashahid ga wannan aya masu imani za su ga Ubangijinsu a ranar tashin kiyama. Kenan su waɗanda suke kafirai ba su ganin Allah a ranar tashin kiyama. Mala ya ce wa ƙaunuhu ta'ala da faɗar Allah ta'ala lillade na ahsanu ya tabbata ga waɗanda suka kyautata waɗanda suka tsayu da abin da Allah ya wajabta a kansu na ayyuka suka kame kuma dangane da abin da Allah ya hane su na saƙo to suna da alhusna sakamako wanda yake mai kyau a wani ƙaunar aka ce alhusna ana ana nihin aljanna wa ziyada da kuma ƙari ƙarin aka ce shine duba zuwa ga Allah ma'ana za su ga Allah subhanahu wa ta'ala a ranar tashin ƙiyama kamar yadda ya tabbata tafsirin wannan daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a cikin ingantaccen hadisi wanda ya zo a cikin sahihu muslim kamar yadda kuma magabata suka fassara wannan kenan akan wannan sai zamanto shahid game da wannan aya tabbatar da ganin masu imani ga ubangijin su ranar tashin kiyama wa qauluhu ta'ala da kuma fadar Allah ta'ala lahum ma yasha'una fiha suna da duk abin da suke so a cikin aljanna ma'ana duk abin da masu imani suke so a cikin aljanna suna da shi duk abin da rayukansu take so take shawa abin da zai daɗaɗa musu ga idanunsu na fannonin ni'imomi da kuma nau'o'in ayyuka na alkhairi waladaina mazid kuma akwai ƙari a wajen mu Allah ya ce ziyada a wannan shine ganin Allah subhanahu wata'ala wannan shine shahid game da wannan aya tabbatar da ganin Allah subhanahu wata'ala a cikin aljanna kenan waɗannan ayoyin abinda suke fa'idantarwa suna tabbatar da ganin masu imani game da ubangijinsu za su ga Allah ranar tashin kiyama kuma ganin Allah shi ne ni'ima wacce take mafi girma wacce mutum zai same ta wannan kuma shi ne maganar sahabbai da tabi'ai da kuma malamai waɗanda suke na musulmi saɓanin ma'ana waɗanda suke 'yan shi'a da jahamiya da mu'tazila waɗanda suke ganin cewa ba a ganin Allah suka saba ma alkur'ani da sunna da kuma ijma'i na malaman sunna kenan cewa su wai tabbatar da gani wannan yana lizimtarwa daga gare shi tabbatar da cewa Allah kenan yana wani bangare inda an ce ana ganin Allah zuwa je kenan wannan na tabbatar da cewa kenan Allah yana na wani bangare kuma in an ce Allah na wani bangare yana wata jiha suka ce kenan Allah jiki ne kenan jiki ne wannan duk tawili ne Allah subhanahu wata'ala ya tsarkaka game da wannan amsa game da wannan shubha shine a ce in an ce aljihatu lafazin nan na aljiha a cikin shi akwai ijmal idan ya zamanto abinda ake nihi shine wani hali a cikin wani abu daga cikin halittun Allah wannan ɓatacciyar magana ce sannan dalilai waɗanda suke ma'ana ƙara masa akan wannan cewa baya lizimtawa ko kuma ya zama tilas na tabbatar da ganin Allah subhanahu wa ta'ala waɗanda duka tawili ne kawai waɗanda suke yi ba su da hujja game da wannan don haka kenan wannan babin a cikin alkur'ani akwai ayoyi da yawa waɗanda suke tabbatar da wannan ma'ana babe wanda yake tabbatar da cewa masu imani za su ga ubangijinsu ranar tashin kiyama saboda haka kenan ina ga nan ya kamata sai Allah subhanahu wa ta'ala ko saboda haka kenan nan ya kamata mu kwana sai Allah kan sati na gaba sai mu tashi al-istidlal ala isbati asma'illahi wa sifatihi min as-sunnah kawai dalilai game da tabbatar da sunayen Allah da siffofin shi daga sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da wannan muke cewa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh